الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير الكلك أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بياك جماعة السلام عليكم أكافن karanta tambayoyi muna da sanarwowi guda biyar waɗanda insha Allah ta'ala za mu karanta su a yanzu a na farko bayani ne dangane da abin da ya shafi ziyara da za a kai gidan kurkuku wanda insha Allah ta'ala daga gobe za mu nemi izinin a jagororin wannan gidan kurkukun idan sun ba mu izini insha Allah ta'ala ranar alhamis za a kai wannan ziyara din don haka duk wanda yake da niyyar ba da taimako da gudunmowa daga zuwa gobe insha Allah muna jira muna fata yan uwa za su taimaka Allah ba da ikon taimakawa sannan sanarwa ta biyu ita ce batun itikafi wanda ake yi a nan masallacin masjidul ansar a insha Allah ta'ala gobe duk wanda zai shiga itikafi zai zo ya samu fom ya karba ya cike da ka'idodi da dokoki na shiga wannan itikafi a wannan masallaci wanda yake son wannan fom din zai samu a nan harabar masallaci ko kuma wanda suke tashan magarya za su samu a shagon suleiman mangadu wanda yake kusa da sakatariya ko kuma wanda suke cikin gari za su samu a shagona da nake kusa da central primary school a nan cikin gari bakin kasuwa opposite central primary school allah saka um, sanarwa ta gaba ita ce mutumin da ya turo takarda dangane da wani korafi da ya yi ko kuma wata bukata da ya bayyana ko wata damuwa da ya bayyana cewa mahaifiyarsa tana fama da wani laluri wanda kamar na sihiri ne kuma abin yana damun shi matuka so malam yana son ganin shi saboda tattaunawa da wasu shawarwari da zai bashi don haka ba sai mun karanta takardar gaba ɗaya ba ya zo ya samu malam insha Allah akwai shawarwari da malam zai bashi fatan mu Allah ya sa a dace sanarwa ta ƙarshe ita ce sanarwar jana'iza wadda gobe za a yi ta jana'izar a nan kofar gidan alhaji ahmad shehu a nan sama kan bariki nan ɗaya daga cikin 'ya'yansa matarsa allah ya mata rasuwa allah ya jikanta da rahama allah ya gafarta mata karfe goma na safe a nan kofar gidan ahmad shehu idan allah ya kai mu muna fata allah ta'ala ya jikan mamatanmu mu kuma allah ya sa in tamu ta zo mu cika da imani to sai bangaren tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin malam dan Allah ina so amin bayani akan salafiya
na'am abinda ake nufi da salafiya bismillahir rahmanir rahim kalma ce da aka ciro ta daga salaf as-salaf wajalnahum salafan wa masalan lil akhirin in an ce salaf su ne magabata alladina taqaddamu magabata akan alheri shi sa wani lokacin an ce salaf ake cewa salafu salih magabata na kwarai dan akwai magabata na banza ai kaga sifir auna ma salaf ne amma salaful asu ne da haka idan an ce as-salaf salafiyya ana nufin masu koyi da magabata na kwarai suwaye magabatan su ne sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina wannan jili da yake kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma kalmar as-salafiyya da as-salaf qur'ani yayi magana akan koyi da magabata din wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا دون da ya jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan shari'a ta bayyana gare shi wayattabi ghayra sabilil mu'minin sai ba hanyar waɗanda ba mu'minan kwarai ba malaman tafsiri duka su suka ce ya ba hanyar da ba ta salaf ba ya ba hanyar da ba ta magabata ba to za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa nuwallihi ma tawalla kuma za mu shigar da shi jahannama wa sa'ad masira akwai nasoshi masu tarin yawa cikin hadisai da ayoyin alkur'ani da suke magana akan muhimmancin bin magabata na kwarai da haka duk wanda kaji an ce dan salafiya ne ba wai wani abu ne abin da ake nufi mutum ne mai koyi da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina shi ma manzon Allah yana cikin salaf din ai yana cikin magabata tunda ba a tare muke da shi ba shine shugaban su ma gaba daya wanda suka karbi sakon Allah su aka karanta musu qur'ani suka aikata shi a aikace su suka tambayi manzon Allah Allah ya saukar da bayanin tambayoyin da suka yi wa annabi sannan su ne suka yi abun a aikace suka je jihadi mutum ya tarar da mahaifinsa yana cikin kafirci ya yaƙe shi ko ya yaƙi mahaifinsa ya yaƙe shi mutum ya rabu da ɗan uwansa ya rabu da danginsa ko kaga mutum ya yi faɗa da ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya saboda ya bar hanya annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka bayar da rayuwarsu suka bayar da jininsu addinin musulunci ya ɗaukaka su ne salaf ɗin ai sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da haka duk musulmin kirki ya yi ɗan salafiya ne duk wanda yake yana koyi da magabata to ɗan salafiya ne ɗan shi'a ne ba ɗan salafiya ba dan shi yana yaƙar sahabbai yana faɗa da sahabbai balma zagin su yake yi da haka salafiya hanya ce mai kyau tunani ne mai kyau kuma ba wai ƙungiya ba ce ba a fahimta ne kawai ka yi addini kana bin magabatan na kwarai kenan kawai to akwai wani wanda zai zo yana musulunci ba da tsarin salafiya ba akwai wani wanda zai ce zai musulunci bai yi tsarin irin addinin su abubakar da umar su usman su aliyu ba bai bi su imamu malik bai bi su shafi ba su ne salafiyar ai bai bi su ibn taymiya bai bi su ibn al-qayyim ba ai su ne salafiyar ai da haka in an ce salafiya abin da ake nufi kenan wallahu ta'ala a'lam
ala la saka da alkhairi na'am wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa yace malam idan ranar sallar idi ta dace da ranar juma'a wai idan an sauko daga sallar idi mutum wai ba sai ya je juma'a ba zai iya yin raka'a biyu a gida
ba ka bane ba ka bane kawai dai idi guda biyu ne suka haɗu a rana ɗaya idi idi ne juma'a ma idi ne mana ita idi ta sallar idi idu asana ne idi ne na shekara in an ce id abinda yake yana maimaituwa marra ba da ukra lokaci bayan lokaci kuma taro ne yanzu kaga sallar idi taro ne yana maimaituwa a shekara sau daya karamar sallah sai babbar sallah akwai idul usbuwa idin sati yana mai mituwa sau ɗaya ne shi ne sallar juma'a to manzo Allah ya ce idan Allah ya kawo haduwar idi biyu a rana ɗaya da idin idi ran juma'a da safe da kuma idin sallar juma'a to mutum yana da dama idan ya je idin safe kaga ya sauke nauyin idi ɗaya a ranar idi ɗaya shine wajibi a gare ka kaje ya sauke nauyin idi daya shine sallar idi da ya je ta nafila to ba sai ya je sallar juma'a ba zai tsaya ya sallar azhar shine gyaran wanda yace zai sallah raka'a biyu ai ba a raka'a biyu ta, sallar juma'a a gida ai sunan juma'a daga jama'a ne an hadu yaya zaka zauna a gida kuma kai raka'a biyu kuma ka ce juma'a ai daga jin sunan ma juma'a haduwa tunda baka je kuka haɗu da mutane ba to za ka yi sallar azahar ne yayi da ka wanda bai je juma'a ba azahar da yi kuma yau da gobe ma an sani wanda uzuri yasa bai je juma'a ba me yake yi azahar da ka wanda ya ga cewa in ya je idin nan na safe ba sai ya koma juma'a ba to shikenan sai yayi raka'a hudunsa ta sallar azahar a gida amma ya haɗu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idin safiya ta ranar sallah da kuma idin sallar juma'a ya ce ga idi guda biyu sun hadu amma inna mu jami'una mu kam za mu je mu yi juma'ar mu in ji annabi wanda ya ga dama zai zauna a gida ba sai ya zo bai sallar azhar ya zaman sa a gida ya sallar azhar amma inna mu jami'una mu dai za mu je mun yi idin mu kuma za mu je mu yi sallar juma'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka kuskuren shine mutum ya zauna a gida bai je juma'a ba kuma ya raka biyu ka dai nafila kuma ana bin ka bashi kai baka je juma'a ba kuma kai baka da azhar daman ɗayan biyu ne ko kai juma'a raka biyu in bai kai juma'a ba kuma sai kai raka'a hudu kai ko masallacin juma'an fa ka je in dai baka samu sallah ba raka'a nawa za ka yi hudu in banda diga ne kai ba ya za a yi baka ma je juma'ar ba kaga wannan fa ya ma je sallar juma'a ya samu liman ya dago daga rukuyi a raka'a karshe me zai yi raka'a hudu zai yi yaya wani zai zauna a gida waye ce zai raka'a biyu wannan fatawar ba daidai bane kuskure ne hakan malamai suka faɗa Allah ya musu rahama dan haka in ta haɗu in ka je juma'a kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama in ma baka je ba an baka dama yancin ka ne amma fa za ka yi raka hudu na
Allah ma kyakkyawan saka ya malam wannan kuma yake cewa malami ina fama da wata matsala wata jarrabawa wallahi bana iya ayyukan alkhairi ya ce ko karatun alkur'ani ma ba na samu in yi shi balle na fila kai har sallan ma tana min wahala to wannan shawara da addu'a yake bukata malam
baban Allah ka kama hanyar fahalaka ne Allah ya taimake kama kana zuwa wajen karatu ina maka addu'a Allah ya yi maka wannan bala'i baka son nafila baka son farilla to ya zamu yi da kai a rami zamu binne ka masifa kenan wannan bala'i kenan amma kuma kana son ci kana son sha watakila kana son aikata tsiya da ka ya kamata ka sani wannan shaidan fa ya soye nasara a kanka daman duk da ka gamu a duniyar nan a matsayinmu na musulmi ai yaƙi ake tsakanin mutum da shaidan ka da kaya da ka kutufo kutufo ina fata ana fahimta idan baka yaƙi shaidan ba ya zaka je sallar jam'i idan baka yaƙe shi ba ya ma za ka yi azumin nan ka duba yadda muke cin zafin rana a garin nan wallahi ranar da ake ke ka ji kamar ka shiga ban ɗaki ka dan kurɓa ruwa saboda rana da zafi amma me zai hana ka tsoron Allah ka haƙura yara ƙanana suna azumi yara ƙanana suna tarawihi yara ƙanana suna karanta alƙur'ani duk musulmin kirki yana bude ƙur'ani yana karanta a wannan wata sai kai ba ka yi ai ya kamata ka kwana kana kuka yi ai iya wannan iya kwashe albarka kenan amma Allah ya taimake ka tunda kai tunani cewa lallai bari ka rubuto takarda ina shaida maka ka gangara ne Allah ya kare ka muna maka addu'a Allah ya kubutar da kai kuma in ka samu lokaci ka zo mu gana da kai mu ji meye matsalar ka sai a baka shawara Allah ya taimake ka
Allah ya saka alheri sai masu neman addu'o'i mala ya ce malam a taya ni da addu'a wallahi barayi sun sa ni a gaba kusan sau biyar ma suka min sata 'yan kwanakin nan a taya ni da addu'a malam da sauran 'yan uwa musulmi gaba ɗaya malam kuma ya ce wannan malam a taya mu da addu'a ni da abokina muna neman aikin civil defense allah ya ba mu nasara da duk wanda suke nema gaba ɗaya
dan uwa da yake fama da 'yan ɗauke-ɗauke a sai ka tsaya ka yi tunani kai ku kafa kudi ne a garinku kafa kowa kudi ne a garinku ko me wannan barayin ba mamaki na kusa da kai ne in ba ka bada zaka ka rinka bayarwa in ba ka taimakon na kusa da kai ka rinka taimakon su ka dage da addu'a da roƙon Allah kuma ka sa ido muna fatan Allah ya tsare maka dukiyarka Allah ya kare ka da karewarsa waɗanda suke buƙatar shiga aikin post irin civil defense irin sojoji 'yan sanda immigration custom da sauransu muna musu addu'a Allah tabaraka ta'ala ya ba su mafita Allah ya sa su dace ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم